أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kamar kullum da yake ba mu dama na zuwa wannan wurin mu zauna domin tunatar da kawunanmu da kuma sauran 'yan uwanmu musulmai shine wato shirya kayan tafiyanmu mu yi guzirin zuwa lahira kamin tafiyar ta zo ba shakka kowanne mutum ya san zai mutu ma kowanne rayuwa inda wadda ka halitta ce to dole sai ta mutu ba wanda ba zai mutu ba sai dai mahalici shine Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba shakka a imanin mu na musulmi dole rayuwa sai an tayar da ita idan ta mutu a ranar kiyama dinnan ranar mahshar za a bayan an tashi za a je a yi bincike dabbobi ma da muke gani su ma rayuwa ce kuma kowannenmu ya san dabba ta kan mutu kam tunda mutum yakan yanka da kansa kuma yakan ci nama ko da dabbobin ruwa ne dai da ba a yanka ba an gani aika sukan mutu ko akan matar da su tunda mutum yakan ci namansu to su ma rayuwa ne saboda haka duk wata rayuwa mai motsawa a bayan ƙasa amin dabatin fil ardi illa allahi rizquha mai motsawa to lallai kuwa idan ta mutu sai an ta yadda ita ranar kiyama an yi mata bincike sai dai binciken ne zai zama hawa hawa dabbobi kam na ruwa da na tudu wanda ba sakalain ba idan aka ce sakalain su ne mutane da aljanu wannan kam su za a yi ma hisabin da wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu su ne za a yi ma bincike na wanda ya ga alkhairi ya aikata alkhairi ya ga abinsa ya samu aljanna Allah ya samu na ciki wanda kuma ya ci rashin sa'a sharrinsa ya fi alherinsa yawa to shi kam za a ingiza shi a wuta ko musulmi ne ko kafuri ne sai dai shi musulmi saboda mutuwarsa yana musulmi akwai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to komi ta dade aka kona shi a wuta to sai an fitar da shi gwargwadon zunubinsa gwargwadon dadewarsa a wuta amma su kafirai su kan idan suka shiga tunda babu la ilaha illallah to sai da ake ce ma khalidina fiha abadan Allah ya kiyaye mu to amma abin da ya shafi sauran dabbobi na ruwa da na tudu to su kan hisabin su ne wanda za a yi wanda ya cuci wani ne za a ba shi dama ya rama kamar misali rago mai kafo idan ya tuni rago mace wanda ba kafo to shine za a sa masa kafo sai a ce ya rama to idan ya rama kuma shi kenan sai a ce musu kunu turaban ya gudul kafiru ya laitani kuntu turaban ranan nan kafuri zai ce wayo shi Allah da dai a yi shi rago a duniya ko tinkiya ko a yi shi kifin ruwa ko dai dabbobin daji shi zama dabba a duniya domin bala'in da ya gani a lahira ya zama ƙasa a ce masa haka ɗin kar a je da shi a wuta saboda abubuwan zancin jahimu lilgawi wutar gata tana toroko tana cewa ba ta nata a ba ta nata mutane suna gani kaga wannan dole hankali ya tashi to wannan hakika kowanne musulmi ya san haka ne kafirai su ne ake jayya da su a ce musu haka ne ce ba haka ne ba to yana daga cikin abin da ya mai da su kafirai to alhamdulillah muna godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu dama ya ba mu imani muka san da cewa lallai za a yi muna wannan hisabi din muna fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya sa hisabin da za a yi muna ya zo muna mai kyawu mu karbi littafanmu ta hannun dama wanda wanda suka karbi littafi a hannun dama su ne za su kira junansu fa ya ƙulu ha umu ƙura'u kitabiya ni zanantu anni mulaqin hisabiya wa huwa fi aishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna cikin su albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam To, alhamdulillah insha Allah kamar dai yadda aka sani karatunmu haka yake tafiya a cikin kitabul kaba'ir wato littafin kaba'ir wanda muke tunatar da junanmu ire-iren waɗannan abubuwa shirya kayanmu yin guzuri na irin wannan tafiya dukkanin mai hankali wanda ya san zai tafiya doguwar tafiya to dole ya yi guzuri a kamin shi tafiya ba a hanya mutum zai tsaya kale-kalen abubuwa ba na guziri don tafiyar ba za ta yi kyau ba da kuma eh, wannan tafiya ta lahira babu tsayawa kale-kale a hanya tafiya ne kawai za a yi don mutum ya mutu ba wani kalan da zai yi sai dai abin da ya aikata wanda zai zama kalansa wato shine sadakatun jariya aw waladin salihin yad'u lahu aw ilmin nafi'in yuntafa'u bihi wannan kamar kale ne wanda mutum zai a hanya bayan yana can barzahu ka bar 'ya'ya mutanen kirki sun aikata alkhairi to za a baka lada kai malami ne kamar yadda muke irin wannan wa'azi to ko ba mun mutu da duk wanda ya sa hannunsa cikin ayi wannan domin annabi ya ce ballighu anni walau aya to duk wanda ya sa hannunsa cikin iyar da irin wannan maganganun da ake faɗa irin wannan wa'azin ya kai kunnan wani to da ni din nake faɗa da wanda duka sa hannunsu kai da wanda ya yi littafin da wanda ya ni ya koya mini da duk dai wanda ya sa hannu a ciki da wanda ya sa hannu wurin sadar da wannan ah, ko kafafen watsa labarai ne da abin da ya kama da wannan ya kai kunnuwan mutane to ah, ko da mun mutu idan dai wani ya ji wannan wa'azin ko shekara dubu ne aka samu wanda ya amfani da wannan abin za a kai mana lada yanzu idan wani ya ji ya amfani da abin saboda ya ji mun faɗa to duk wanda ya sa hannunsa shi ma za a bashi lada ko yana da rayuwa ko ya mutu to haka shi ko wanda ya ji sai ya gaya wa wani to sai a bashi lada mu kuma a bamu lada kamar yadda kowannen mun nan ah, yanzu wanda ya li- wannan littafi shekara wajen eh, ɗari biyar da wani abu ko ma fiye da haka to yanzu duk wanda ya karanta littafin nan sai an ba wannan malamin lada duk wanda ya karantar da mu komi shekaru shi ma sai an ɗibi lada an ba shi haka abubuwan suke tafiya sadakatun jariya kenan ko kuma ah, wannan kamar kale ne a hanya wadda mutum zai yi ka kana cikin hanyar tafiya zuwa lahira domin wanda ya mutu ba ya ta yi lahira ba ne a'a yana barzahu ne amma dai ya mutu kam kuma baya dawowa haka eh, dan kirki da yake maka addu'a haka gina masallaci ne gina makaranta ne ko gina waɗansu makaranta ne da suka je suka yi karatu wanda ya amfani addinin musulunci ko koya wa wani mutum sana'a ta kirki ko ɗinkin tela ka koya wa wani ya je ya ɗinki ya samu abin da ya ci na halalinsa shi ba sai ya baka lada to haka ba a so ko mutum ya koya mutane ayyukan banza ya koya musu ayyukan banza to haka ko bayan ka mutu to za a jibga in ya samu zunubin na ya aikata aikin asha to kai ma za a jibga maka zunubin ya koma wurinka in ya koya mutum sata ko ka mutu idan ya yi sata sai an baka zunubi domin man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah haka man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah haka eh, in ka koya mutum ƙarya ya je ƙarya to shi kenan don ranar da ya yi ƙaryar nan sai an ɗibi zunubin nan kai ma an jibga maka in ya koya ma wani haka shi ma a bashi zunubi kai ma da kake uban ubansa tun da kai ne ka koya masa shi ba koya ma wani kai ma abu baka taka ko shekara dubu nawa ne muna fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu ba mu ikon gyara ayyukan mu kamin wannan tafiya ta zo mana wadda tafiyar ba kowane lokaci dai muna jiran ta ne Allah ya sa ta zo mana da kyawu insha Allah a gurguje za mu dora inda muka ajiye mai sauraro da idan idan yana biye da mu muna cikin kabira na talatin da biyu muna cikin zancen rashawa din nan Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu ga abin da ya shafi wannan rashawa din a cikin hukunci to wannan shine muke a cikin insha Allah za mu dora inda muka aje a satin da ya shige insha Allah ومن ذلك ما روى أبو داود في سننه عن أبي أسامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبيرا من أبواب الربا الله يكيم ومن ذلك ينادى جكين أبن ديشا في رشوة شيني آه ما روى أبو داود hadisin da Abu Dawuda ya ruwaita fi sunanihi a cikin littafinsa an abi umamata daga abi umama albahili radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man shafa'a li rajulin shafa'atan duk wanda yayi agaza wa wani mutum wani irin taimako kowanne iri ne shafa'atan kowanne irin taimako ah, wannan da ya zo da na kira to yakan nunar da cewa ko a wurin shari'a ne ko ba a wurin shari'a ba ka taimaka wa wani mutum irin taimakon da ake samun lada kai ko sai ka karbi wani abu madadin wannan fa adalahu alaiha hadiyatan ya bashi wata kyauta faqad ata baban kabiran min ababin riba ya zo wa kofa babba daga cikin kofofin riba wanda Allah tabaraka wata'ala tini ya zargi masu riba innal ladhina yakuluna ah, alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas masu cin riba kenan ah, mun karanto kaba'ira kabira na riba inda muka fito a baya muna fatar Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanto to wannan hadisin na abi umama albahili wanda abu dawud ya fitar a littafinsa wato yakan nunar muna da cewa duk mutumin da ya yi wani taimako irin taimakon da ya kamata a yi domin a samu lada wato wanda wanda ya zama tabarru'at kai ko kai sai aka baka wani abu ya kasance ka yi abun ne don a baka wani abu din to mutum ya in ya karbi wannan abin to ya cire ba kenan saboda haka sawa'un ah, a hukunci ne kai alkali kamar can mun yi maganar arrashi wal murtashi wal ra'ish ah, dama zaudin nan wanda yake kai kawo tsakanin alkali kamar yaron alkali kamar shi yaron alkali ya je ya samu alkali ya ce ran kai daɗe da Allah ya mutumin nan da kake gani ba ina ganin alama yana da gaskiya amma baya iya bayani ne saboda naji kaza da kaza da kaza wurin zancensa sannan naji a unguwarsu ana zancen kaza da kaza wallahi ina ga mutumin na da gaskiya wannan ya fi shi iya magana ne saboda haka ranka yade inda ka ba da dama ya zo da wani wakilinsa wanda ya fi shi iya magana wanda bai da tsoro dan ka gama yana magana yana mai karkata hankalinsa ya tashi yana tsoron ka da yaran ka didi to Allah ka ba shi dama ya je ya zo da wani magaishinsa wanda zai tsaya masa a cikin wannan ka san inda muka fito karatunmu na ba ya halatta a yi hakan wato shi yasa har aka samu dalilin neman lauya kenan to wannan shi ne to sai shi ra'ish din nan to sai ya gaya wa alkali haka to amma kaga wannan abin da ya kamata ya yi shi dan Allah to ashe kamin ya zo hakan sai da ya je ya gaya wa wannan mutumin zan je in yi fafataka wurin mai gida in gaya masa shi baka dama ai kaza ai kaza amma nawa za ka ban nawa za ka ban zai maka wannan fama kaga ya zo wurin mai gida alkali ya faɗi wannan magana kamar dan Allah shi ko ya riga ya shirya da wancan abin da za a bashi bayan dan Allah bane to wannan ya zama shafa'a ne ko kuwa kaga an cuci wani wanda baya iya bai san hanyar da zai yi ya je ya kai kuka wurin wanda zai agaje shi ba sai ka taimaka masa ka je ka kai masa kukan amma lokacin da ka je kai masa kukan kila sai da kuka yarjejeniya da shi to ni na samu inda zan bi in je wurin your excellency in masa magana domin a baka haƙƙinka ko irin kwangila da ake yi hakan nan mutum ya yi kwangila amma bayi da damar hanyoyi sun riga sun ƙure kila shi mai sa hannu takardun ba su je hannunsa ba balle ya sa hannu akwai inda aka filin ɗin takardun to shi wanda yake filin ɗin takardun shi zai nuna wa excellency shi kuma sai he signing ya ba da approval na biya kuɗin kwangilarka to shi zai kai shi ranka ai wannan takarda ta daɗe lokaci kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to kaga shi excellency zai duba ne sai a lalle kuwa ta daɗe shi bai sani ba bawan Allah don bai gani ba saboda ba wurinsa take ba zai sayin ya yi sayin shi kenan aje a sallame ka to kai da kake wannan aikin idan kai yarjejeniya da wannan zaka fitar da takardarsa ka ba su wa a sa mata hannu don a biya shi za ka yi fafataka ka yi waye ka yi waye ka yi waye ka bi wannan hanya don a biya shi to wannan tabarru'at ne ake yi to idan ka karbi a wani abu wurinsa kuka yi yarjejeniya don ya baka wani abu ga percentage ɗin da za a baka zan kasa kuɗin kwangilan nan na kaza zan baka 20% ko ko 50% wanda kuka yi yarjejeniya kai kana fafutuka ne a biya sa domin ya biya ka naka haƙƙi to wannan kai shafa'a ka zo ma baban min abwabin riba in ka ci wannan kuɗin ka ci riba wannan shine hadisi yake karantar da mu domin shafa'atan yace bai ce ash-shafa'a ba idan yace ash-shafa'a to sai mu koma akan wazanin abin da muke magana akai na alƙalanci kawai amma tun da hadisi ya zo da shafa'atan ta kowane gefe amma ta kowane gefe akan iya samun halacci akan iya samun haramci me yasa nace haka ta wannan ma ka iya cin halal me nake nuhi da wannan ka iya cin halal idan ba ku yi yarjejeniya tsakaninka da shi ba ya je ma fafataka ya fitar da fayil ɗinka kaga watakila wurin fitar da fayil ɗinka za a danna fayil ɗin wanda ba a yi yarjejeniya da shi ba kaga wannan kuma wani sharri kuma ya shigo kenan ka kenan idan ana shafa'a sharrukan za su shigo ta abin da ya shafi wannan to ba ku yi wani yarjejeniya ba ba ku yi wani abu ba haka dai sai ka duba ko ya zo ya gaya maka to Allah ranka daɗe da Allah ka taimaka mini ka ga takardun kwangila na yau shekara uku kenan ko shekara hudu a kuma ka'ida da na kare a biya shekara ɗaya eh, yau ya kamata a ce tuni an biya ni ka gani ka ga yana yi wa excellency bai ga wannan ba to Allah ka taimaka min ka kai abin da ya ce ah takardun naka waɗamiri ne kaji kaji masu kaza masu kaza before ka zo ofis ɗin nan wancan da kuka yi ah, handing over shi ne na kawo wa kaza kaza duk ka san hakan takan wakana sai ce to insha Allah ko zan duba zan zan yi kokari insha Allah to nan sai ya kwakulo takardun naka da suka dade kuma sai bai cuta wani wanda nashi suka rigi naka dadewa ba kila watakila ma in ya gana wanda suka fi naka dadewa ya gama da su din duka ya je ya yi fama domin a fitar ma da kuɗinka aka yi fama eh, ya je aka fitar maka da kuɗinka kawai kana zaune sai a kira ka ka zo ga kuɗinka irin kamar yanzu nan sai ka ji alert na banki cewa ai an zubo maka kuɗinka na kwangilarka sai ka ji daɗi kuma ka ga kuɗin sosai ce alhamdulillah alhamdulillah na gode wa Allah ka fudda kuɗinka sai ka je ka ne ka te- ka nemi mutumin wani eh ga dubu ɗari kaza ko ga miliyan kaza a'a nami ne a wallahi ɗauki kawai wallahi na gode Allah ya biya ka wallahi na gode na gode wallahi Allah ya saka a'a wani wannan kuɗi wallahi na baka ɗauki abin ka me wannan haba haba wallahi na gode Allah ya saka maka da alkhairi to wannan wansu malamai suna ganin kaci halal domin babu agreement wato babu yarjejeniya tsakaninka da shi haka shine ganin damansa kawai ya baka wannan to wannan ya zama cikin shafa'atan wanda yake halal wannan kuma sai mu kula da shi sannan ah, haka abin da ya shafi kaga wannan abin da ya shafi kwangila ne to akwai abin da ya shafi mu mu talakawa kamar irin noma da muke yi muna aran gonakai ko kamar irin ah, aran kuɗi misali ka zo wani ya ara ma gona ce da Allah ka gani ina son in noma wallahi abinci yanzu ya yi tsada gonakai kuma suna da wahala saboda gari yana ƙara yawa gonakai dukan sun an aune sun zama cikin gari to Allah alaji da Allah malam da Allah idan kana da gona ka ara min na sai dai noma sabu abin da ce abinci ya yi tsada ce to ba damuwa ba damuwa Ah, wani iri kake so gurin gero ko shinkafa ce wallahi duk wanda ya samu yana so wallahi duk wanda ya samu to ya samu maka ko wurin geron ko wurin shinkafa je ya nuna maka kaga ya nunar maka kaga wuri sai ka zo ya ce to na ara maka bana shekara uku ma ko ƙasa da haka dai ko dai eh, sama da haka gwargwadon yarjejeniyar kun da kuka yi ce to ma dalla ma dalla to shikenan sai ka je ka yi noma to wannan kaga ya ara maka ne tabarru'at ne saboda Allah ne to sai idan ka noma in shinkafa ne sai kamin ku je haka sai ce maka sai ce maka ah, to in ka noma to za ka je sallame ni ko ko kun yi yarjejeniya ko ba ku yi ba to musamman in kun yarjejeniya nan ne matsala take ko ku a'a ba ku yi yarjejeniya ba buhu nawa za ko dami nawa za ka ban ba ku yi ba ko ku a'a kun yi sai ka ɗebe sai ka kai masa dame uku sai ya karɓa to wannan ma shafa'a ne kuma ya zama riba ko ya kai maka buhu uku ko dai nawa ya kai maka saboda ara, ara masan da ka yi to shi ma shafa'a ne sawa'un kun yi yarjejeniya ko ba ku yi yarjejeniya ba. Kun yarjejeniya ya zama shafa'a, ya zama cin riba, kuma ya zama matsalar ta yi yawa sosai ma, kuma ya zama akwai kamar ruwa na riban shi ma ya ƙara yawa kenan. To, wannan kenan. To, amma idan babu wani yarjejeniya tsakaninka da shi, ha kawai sai ka zo ka bashi. sai ce ah wannan menene kuma ce ah da Allah ai na samu wallahi na samu na gode wallahi doki abin ka ba mu ba matsala to anan malamai suna ganin idan ka karba wansu malamai suna ganin ba komai mene dalilin su na ba komai shine idan baɗi bai baka ba ba za ka yi fushi ba ka karbe gonanka amma idan saboda tuna bai baka komai ba ce ai kai wane marobacin mutum ne bara na ara masa fa amma Allah ko da me ɗaya ko buhu ɗaya bai kame ni ba bara shi ya noma wurin bana ma shi ya noma sai ka amshe ka ba wani to wancan da kacin duk ya zama riba saboda ashe dan damman da zai baka ko buhunan da zai baka ka ara masa wannan kenan to wannan ya zama shafa'a shi ma kuma ya zama riba kaga nan akwai yarjejeniya nan babu yarjejeniya akwai yarjejeniya ya zama haramun babu yarjejeniya ga inda bai zama haramun ba kuma ga inda ya zama haramun to wannan kenan to haka abin da ya shafi aron kuɗi ma wani da Allah ara min dubu ɗari biyar sai ya ara maka dubu ɗari biyar masalan da ya ara maka dubu ɗari biyar sai ku yarjejeniya to in za ka biya ni wata nawa kenan a ai muna jiran fansho ne kuma muna ganin insha Allah wata mai kama za a ba mu fansho to shikenan idan an ba ku nawa ne za ka bani sai ce za ni baka kaza eh, ƙari to wannan kazan da kuka yarjejeniya ya karba ya ci rashawa ne ya ci ya ci ya shafa'a ne kuma ya zama riba to amma idan babu yarjejeniya tsakaninka da shi kawai dai ka ce da Allah ara mini sai ya ara maka to lokacin da ya ara maka din nan sai ka samu abin biya ɗari biyar dubu ɗari biyar ka ara gunsa ka samu dubu ɗari biyar ɗinsa ka kawo masa sai ka kawo ka- maimakon ka baya dubu ɗari biyar sai ka baya dubu ɗari shida ko ɗari shida da ko ɗari biyar da hamsin duba kai ka gida kuɗin nan da yawa a na kirga mana sosai ma nawa ka gani to ai ɗari ka manta ɗari biyar ne fa ka ara eh ɗari biyar ne na ara nawa ka gani ɗari shida a wannan baka ne wallahi a da Allah alhaji da Allah bari wannan a wallahi na baka ne kawai haba wannan alheri da kai mai aiwa alhamdulillah ba komai na gode wallahi doki abinka to wasu malamai na gani in ka ci wannan ka ci halal shi ko da ka barin kuma da zai fi to wannan dai shine a gurguje karin lokaci ya yi nisa da yawa a cikin wannan to Allah ba mu ikon gyarawa a kai to shine dai ce faƙada ta baban kabiran min ababin riba Ah, wa an ibn mas'udin qal asutu an tatluba li akhika alhaja fa yahdi ilayka hadiyatan fataqbaluha minhu a ƙarin bayani ne wato a cikin bayanin da muka tafi a gurguje daga ibn mas'ud a- abdullahi bin mas'ud kenan radiyallahu ta'ala anhu ya ce asuhutu shi abin da ake cewa suhut din nan shine an tatluba ka nema li akhika wa dan uwanka alhajata wata bukata fa yahdi ilayka hadiyatan ya baka wata kyauta fa taqbaluha minhu ka karbe ta gunsa ka nemi da Allah ya taimaka maka ya ya isar ma da fayil ɗinka domin a sa maka hannu to sai ya isar maka da fayil ɗinka aka sa maka hannu sai ya baka wani abu ka karɓa to ya ce shi ne su hutu a nan amma dai kar a manta in an kula da bayanin mu abin yana da rassa ne an ji dai bayanin na a baya wannan ya game shi ne a gurguje to haka duka dai abin da muka yi magana na aro da noma to dai haka suke shiga a ciki sannu sannu dai in dai ana tare da maluma masanan abin to wanda za su yi bayanin gaskiya to za a ji bambancin abin da yake akwai ikhtilafat kuma na malamai a ciki saboda haka in dai an lallaba za a gane yadda abubuwan suke gaba daya to alhamdulillah ah, da fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa mu din wanda suke sauraron mu kusa da nesa kuma Allah ya ba su ikon amfana da abin Ah, na nunar da cewa lokaci ya yi halinsa saboda haka ah, nan za mu dakatar muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya muna gafara kurakuran da muka yi kuma a cikin wannan karatun da sauran karatuttukan da muke yi duka Allah ya yafe muna albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka wannan ƙasa namu Najeriya Allah ka ba mu kwanciyar hankali musamman arewacin mu nan Allah ka ga halin da muka shiga a ciki Allah ka yafe mana ka tausaya mana Allah ka saita mana kasam Allah ka saita mana kasam wannan tashin hankali na garkuwa da mutane da ake yi da fashin daji da ake yi din nan Allah ka yaye mana wannan Allah ka tausaya mana ka yaye mana wannan da boko haramun duka Allah ka yaye mana wannan albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu kwanciyar hankali masu irin wannan abubuwa Allah ta'ala ka saita mana su a daidai Allah ka tausaya mana ka tausaya mana ka tausaya musu Allah ka tausaya mana ka tausaya musu abin da yasa suke waɗannan abubuwa Allah ka ba su wata hanya ta halalin su wanda za su samu abin da suke nema na dalilin da yasa suke waɗannan abubuwa duka Allah ka yassare musu wasu hanyoyi na sauki wannan halalin su wanda za su samu abin da suke son su samu dinnan albarka annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka kare mu Allah ka kare mu yaran mu da suke ah, da kannai wanda suke a hannun su wanda aka yi kidnapping din su a birnin Yawuri Allah ka ba su mafita da sauran duk wanda suke Allah ka ba su mafita Allah ka ba su mafita ko dan- ka kubutar mana da su a cikin sauki albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ba su mafita Allah ka kare mu da ayi muna kuma kare mu da mu yi su ko masu yi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka raba su da wannan ayyukan Allah ka hore musu hanyoyi wanda za su sa samu dukiya da yawa fiye da wanda suke samu a cikin waɗannan hanyoyi a cikin halal albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kara hore mana Allah ka tausaya mana ka ba mu kwanciyar hankali a wannan ƙasa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala masu mulkin mu ah, Allah ka saita mana su a daidai duk wanda yake da madafar iko a ƙasar mu nan Najeriya karami ne ko babba Allah ta'ala ka saita mana shi a daidai ka ture mana shi ka tunanin abin da ba daidai ba da kuma aikata abin da ba daidai ba Allah ka saita mana su a daidai ka saita mu a daidai Allah ka samu yin muwafaqa da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana gafara iyayen mu kai musu gafara dukkanin jama'ar musulmi wanda suka rasu da ma wanda suke rayu duka Allah ya gafarta mana gaba ɗaya Allah ka sa jannatul firdausul ma'wa ta kasance makoman mu barka Annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم